بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan wato turmi na hudu na daura a cikin littafin Ghidaul Albab min Lubabil Adab daga ainihin wato garin Huntuwa insha Allah a wannan yammaci na Asabar 16 ga watan Jumadal Ula shekarar hijira ta 1444 daidai da goma ga watan Disamba 2022. Kafin mu tafi hutu na tsakankanin lokaci, muna cikin bayani ko bibiyar abinda mala yake ambata mana na fa'idoji da suke da alaƙa da halin girma da karamci da kira zuwa ga wato sakin hannu da kyauta da aibata rowa da ƙyashi. Za mu tashi inda yake cewa an Muhammad bin al-Munkadir عن أم ذرة أنها وكانت تخدم عائشة رضي الله رضوان الله عليها وتما تامي سنة أم ذرة تاكسن تنا يو عائشة أيكي أجدا عائشة أورم من رضي الله عنها قالت تشي بعث ابن الزبير رحمه الله إلى خالته أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها في غرارتين ثمانين ألف درهم ثمانين ومائة ألف درهم Abdullahi dan Zubair Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yayi gwamna ko yayi shugaban kasa a wani zamani cikin zamanin farkon musulunci ya zauna a kasar Makka to yana da Aisha innasa ce wato kanwar mahaifinsa ce Asma'u kenan yar Abubakar radiyallahu anha wa anha saboda haka sai ya aika mata da kyauta kudade ne masu yawa fi gararataini a cikin algarara da ake cewa ko buhun algarara wato buhu na na na na na abin nan na na na kyalle a cikin manyan buhu guda biyu 80 wa 100 alf dirham dirhami 180 kama a ce miliyan 180 ko miliyan 1000 kudade masu yawa dai haka ya aika mata wannan kudade fada at bi qabaqin faja'alat taqsimuhu bainan nas ta sa aka kawo wani faranti aka aje aka danga ɗaukowa ana ajiya wannan miliyan kaza na wane ne wannan dubu ɗari kaza na wane ne sai a je a kai musu adawa ƙara kasa wai da kasa ana kasa naman suna ana ta kakkasawa ana ba mutane har kuɗaɗen nan hatta faraga har kuɗi ya ƙare kaf falamma amsat kuma ranar tana azumi da yamma ta yi ƙalat ya jariya hati faturi ta ce a kawo mana abin buɗe bakina na azumi faja'at bi khubzin wa zaiti sai aka kawo gurasa bushashen gurasa da dan mai haka kama a ce gurasa da mai da yaji faqalat laha ummu durra sai ummu durra tace mastata'at fi ma qasamti yawma an tashtari lana bi dirhamin lahaman naftur alayhi tace aba war mu'minai kin muni kina rabon kuɗi amma kin kasa rage ɗan abin da ma za a siyo mana nama da za a ɗan yi romo a ci da gurasan nan haka gashi mun yi azumi za mu buɗe baki irin na talakawa bayan yau ɗan nan miliyoyi sun shigo gidan nan faƙalar ta ce laukuntu zakarti ni lafa'al ta ce wallahi ban tuna cewa ni ma ina cikin masu buƙatan kuɗin ba da na tuna da kaina da na yi haka ta raba ta manta da kanta kenan mu ya muke yanzu ko muna cewa muna bin salaf kuma gajin da salaf suke ba ta tuna da kanta cewa tana da bukata wa jama'a wannan ayi auliya ulli kuma kun ga abin da muke fada zama da mutanen kirki mijinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Anas ke ba da labari yake cewa kyauta yake kamar iska in azumi ya zo to ya mafi iska kyauta iska take kadawa kaga dai ba wanda ake haramta mai samun alherinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a yanka dabba a gidan shi a raba naman gabaki daya babu abin da zai saura sai dan wani abu kankani haka sai su ce kaga iya wanda muka tsira da shi sai ce a iya wanda muka yi asara da yake wannan shine asaran wanda ka ci ko wanda ka sha ko ka tufatu da shi to yana da kyau mu gane dama duk abin da ka ciyar shine zaka samu ladan shi wa an faktu min shay'in fa inna Allah yukhlifu duk abin da ka ciyar shi ne za ka samu ladansa amma wanda ka ci ka sha da wannan ka yi asararsa ne iyakacinsa kawai ya bi jikinka mai bin jini ya bi mai bin kashi ya bi mai bin fitsari ya bi idan sutura ka yi duk tsadarta dukkanta wata rana zaka daina yayinta za ta daina baka sha'awa zaka daina mutane kwarjini in ka sanya ta sai wata rana ma sai kaga mata su mai da ta tsimma suna share amai ko gudawan yara da shi ba shikenan ba rigarka mai tsada wanda da baka so in ka saka ta kaga ko kuda ne ya sauka a jikinta balantana kwata sai kaga mata suna goge wurin wanke-wanke da ita a gida lokacin ta ya wuce amma kuma abin takeici a wannan muke halaka rayuwarmu ga abin da zai mana amfani ba mu kulawa da shi Allah ya kyauta Aisha ta ce ai wallahi ban tuna da kaina ba da na tuna da na ajewa kaina wani abu babu shaja'a wannan babun zai magana akan alfanun jarinta taurin rai da ƙarfin hali yace an-nadhru an-nafidu inda maji'i shubahati wal aqlul kamilu inda nuzuli shahawati abinda ke amfanin mutum kaifin tunani yana da amfani lokacin da shubohi suka zo tunda zaka gane cewa boko haram ai ba addini bane ya zaka gane sai kana da kaifin hankali ai shi'a ba addini bane mai kyau ka gane sai kana da kaifin tunani wal aqlul kamilu inda nuzuli shahawat sannan kana buƙatar lafiyayyen hankali sanda sha'awar zunubi za ta zo gare ka kamar sha'awar sata kamar sha'awar fasikanci kamar sha'awar shaye-shaye sha'awar zina sha'awar barna to sanda duk ta zo maka cikin zuciyarka abinda zai taimake ka shine hankali mai kyau shi zai ga maka bai dace kai wannan ba warawal madaini an mus'ab ibn abdullah az-zubairi qala ajma alul islam annahu lam yakun fi an-nas wajilun rajilun ashja min ali ibn abi talib gaba ɗaya musulmi sun yi ijma'i akan cewa babu wani mayaki mai yin yaki akan kafarsa wanda ya kai ali dan abi talibin jarunta wala farisun ashja min az-zubair ibn al-awwam radiyallahu anhuma sannan duk wani mahayi soja mai hawa doki to ba a yi irin zubair dan awam ba wakala an tara tubnu shaddad an tara wani mawaki ne cikin mawakan jahiliya bakin fata wanda jarimi ne sosai a kabila abs to shine yake cewa wasali lukaiman tukhbari bi fi'alina inda alwaga wa mawaqif alabtali wal khayl ta'thuru bil kana fi jahimin tahfu bihi wa tujal ويجلنا كل مجالي ويجلنا كل مجالي وأنا المجرب في المواطن كلها من آل عبس منسبي وفعالي منهم أبي حقا فهم لي والد والأم من حام فهم أخوالي أنا وأنا المنية حين تشتجر القناة والطعن مني سابق الآجال ولرب قرن قد تركت مجلل مجدلا بلبانه كان واضح الجربال تنتابه طلس الذئاب مغادرا في فقرة متمزق السربال أوجرته أوجرته لدن المحزة زابلا مرنت عليه أشاجئي وخسالي yana cika baki ne yace wasali lukaiman ku tambayi ɗan ƙabilan lukaim sunan ƙabila ne ina ce miki ki tambaye su tukhbari bi fa'alina za su ga miki irin jarantar da muka nuna musu indal waga a wurin yaki wa mawaqifil abtali da wurin da yake matsayar jarumai wal khairu ta'thuru bil qana fi jahimin lokacin da wato dawakai suke tada kura a cikin taron fagen yakin jahim shine wuri wanda ya yayi duhu tahfu bihi wa yajulla kullu majali Ƙuran tana ta kewaye mu kuma suna suma dawakan suna juyawa ta ko ta ko ina wa anal mujarrabu fil mawatin kulli yace ni ne wanda aka gwada ni kuma aka ga iyawata wato tested and trusted da ake cewa ko aka ga iyawata a dukkan wuraren yaki min ali absin ni ɗan ƙabila absu ne mansibi wa fi'ali an gwada matsayina an gwada ayyukana a zahiri yana faɗan wannan bayan baban shi ya yi da shi da baban shi ya ce ba ɗa ne shi ba bawa ne saboda bakin fata ne minhum abi haqqan gashi ma yake faɗa yace babana ba abse ne sai da ya sha wahala kafin suka yarda da shi a matsayin ɗa a ƙabila yace fahum li walidun ni absawa ƙabila absu ne iyayena wal ummu min hamin amma mahaifiyata baƙar fata ce fahum akhwali da haka baƙaƙen fata su ne kawunnaina wa anal maniyatu hina tashtajirul qana yace ni dinnan ni an tara kaman mutuwa nake wannan tashbihi ne wanda yake abin nan wato balik ai wa ana kalmaniyati hina tashtajirul qana lokacin da wato takubba suke sarkakewa da juna wa ta'anu minni sabiqul ajali yace ni in na kai sarana to saran yakan kashe mutum ko lokacin mutuwar shi bai ba yana jira yana yana yana riga ajalin mutum wala rubba qarnin qad taraktu mujalladan mujaddalan yace ai so da dama nakan ban mutum wanda nake na na na na na, na kwantar da shi mujaddalan wanda ya na riga na baje shi bilibanihi da da ainihin wato a dokinsa ya ɗaure masa wuya da linzamin dokin kanawa bihil jirbali sai ka ga da shi da dokin sun fada a ƙasa kamar kamar wato raƙuma na gida wanda ake amfani da su wajen juya abin nan rijiya irin rijiyoyin nan masu zafi da ake juya igiyarsu da, da raƙuma to raƙuma sun gaji za su samu su kwanta kawai shi ma mai kora su shi ma ya samu ya kwanta da sai ka ga mayaƙi ya faɗi kamar haka tantabuhu tulsun zibabi bi'abi aka ga tunturin dan kudaje ne kawai suke zuwa kan gawa mughadiran fi faqrihi an bar shi a cikin fi kafrihi a cikin wato wannan bigire da aka same shi mumazzika sirbani wandan sa ya yage saboda faduwa da yayi ya yaga wandan sa aujartuhu ladnal mahazzati zabilan yace na na ainihin wato saman mashi da da ƙasƙanci wanda yake ya riga ya riske shi marinat alaihi a shaji'i wa khisani na ƙara training ne kawai a kansa a shaji'i hannaye na wa khisani da ƙoƙarina na ƙara gwada ƙoƙarina ne a kansa wa ƙaunar an tara marinat alaihi a shaji'i wa sani misali ƙaunar ƙais ibn al-hutai ya ce wannan yi kama da maganar ƙaisu da yake cewa malaktu biha kaffi fan fa'an hastu faƙataha, tara ƙa'iman min duniha ma wara'aha, ya ce malaktu biha kaffi, da hannuna na mallaki waɗannan takubba ko ababen faɗa, fa'an hartu faƙataha, sai ya zama na tsaga, na tsaga wato tsakiyar abin nan ɗinsu jikin abokin gabana, tara ƙa'iman baina min duniha ma wara'aha wanda da na raba shi gida biyu kana ganin abin da ke bayansa ya tsage gaba daya wannan duka na jarumai ne wata hata hadal qawli ma'anan la yu'rafu haqiqatuhu illa la yarfu haqiqatuhu illa man bashara al-harba malam ibnu munqin yake cewa a cikin wannan labarin da aka kawo na yakin nan zaka ji wasu abubuwa wanda ba wanda ya san haƙiƙar sai in ka taba zuwa yaki zaka duka mun nan zamu ji shi wani iri in ba akwai soja taba zuwa yaki a cikin mu zai ji ka wannan labarin khayal ne walam yazal fiha ta'inan wa mat'unan wanda yaje yaki bai gushe ba yana sara ana sararsa wa qad yatajahajjamul insanu ala sariya wal mawkibu wal mawkibu fayata'ana fihi mukhatiran bi nafsihi ana samun mutumin da shi kadai sai ya kai farmaki mataran sojoji ko taron wasu mahaya ya je ya shigar da kanshi cikin wani bala'i kha'ifan min al-mauti yana tsoron mutuwa fa yastarhi yadahu alal rumhi hatta yasbaha rumha fi kaffi sai ya zama wato a a a saboda tsoron da yake ji sai maimakon ya rike mashin da hannunsa bai sani ba har mashin sai ya dawo cikin tafin hannunsa fala yakunu lil ta'anati kabiru ta'thirin to ko yayi suka da shi bata da wani ƙarfi fa antaratu wa qaisun yushirani ila annahuma ma asabahuma zalika suna nuna cewa saboda su sun tsorata abokan gaban su abokan gaban su ba sa iya musu wani sara mai kyau walastar khat yadu yaduhuma min rawi kuma hannunsu bai rawa wai dan suna jin tsoro wa qala khalid ibn al-walid rahimahullah khalid ibn al-walid yana cewa babban komanda din nan saifullahi radiyallahu anhu ya ce ma lailatun a ƙarra la'aini min lailatin yuhuda ilayya fiha arusul yace babu daren da nake jin dadi a duniya kaman daren da ake kawo mana amarya in nayi aure Allahumma illa laylatan aghdu fiha liqitalil adu ce to sai kuma daren da in gari ya waye zan tafi jihadi ne to wannan daren ya fiye mini daren angwanci ma dadi wannan babban komanda ne na musulunci وقال الكناني شجاعا إذا ما أمكنتني فرصة فإن لم تكن لي فرصة فجبان ni ina zama jarimi in na samu hali idan ku ban samu dama ba sai in ji ni kamar wani matsoraci in ban samu halin zuwa yaki ba sai ce wa shay'u bi shay'i yuzkaru wannan saboda shi ma mayaki ne marubucin littafin za ku ga yana yana kambama wannan al'amarin yakin sai ce magana fa wata ke tada wata kana indana bishiraz zai ba mu labarin da ya ce a garinmu na shiraz akwai muhannithun muna da wani ɗan daudu ya hadurul a arasa wal jana'is bayi da aiki banda zuwa bukukuwa wajen taron biki da kuma taron zaman makoki in an yi mutuwa ismuhu subaika sunan shi kenan idza waqa al qitalu amma in lokacin yaki yayi labisa dir'an sai ga ya saka shi ma sulke wa akhadha sayfahu wa tarasahu sai ya dauki takobinsa da garkuwarsa wa qala kaji ya ce batalal takhnisu ce dan daudanci ya kare wa kharaja yadribu bis sayf sai ya fita shi ma da shi ake wato koda kaga mutum haka shiru shiru ka dauka ba zai iya wani abun azo a gani ba sai ka bari sai in an je yakin tukuna akwai wanda ka ganshi zaka dauka ba zai iya soja ba amma wata gila ka je training wallahi sai ya gudu ya baka kar ka ganshi haka langi langi ka dauka ba zai iya ba ومن العار على السيوف أن يحملها ويضرب بها المخانس yace aiko abin abin takeici ne a ce takobi tana hannun dan daudu shi yake saran mutane da ita hikayatun wa shahatu rajulan min ajdad bin ajnadina min al-akradi yan'atu yan'utu bi zahr al-dawlati wa bi ikhtiyar al bi ikhtiyar qabr sayf سمي بذلك لصغر خلقته وكان رحمه الله من خيار المسلمين في الشجاعة والدين وقد ظهر عندنا أسد فهمل عليه فاستقبله الأسد فحاس به الحسان فرمه yana ba da labari ne na wani mutum ya ce na ga wani mutum cikin sojojinmu na kurdawa yankin su akwai wannan ƙasashe na suriya akwai akrat ya ce yunatu ana ce mashi zahar daula bakhtiyar alƙabru sabi sunan shi kenan alƙabru sabiyun wana mishi wannan laƙabin wato sunan shi zahar daula bakhtiyar amma ana mishi laƙabi da ƙaramin ko kuma kabarin yaro daga kabarin yaro da ka zo cikin makabarta za gan shi ƙanƙani sai ana ce mishi kabarin yaro kamar a ce wada ne haka ko gajere ko mai ƙaramin jiki su mai bai zalika da sigari halƙati saboda ƙanƙanin jiki ne da shi wa kana rahimahullahu min khiyaril muslimin fi shaja'ati wa din amma fa jarimi ne ko mai kula da addini wa qad zahara indana asadun wata rana a garin mu sai zaki ya shigo gari fahamala alaihi shi kadai ya tankari zakin nan fastaqbalahu al-asad yayi kan zakin zakin ma yayi kan shi fahasa bihi al-hisanu faramahu dokin da yake kai sai ya tsorata kawai sai ya mai tutsu ya yadda shi ya gudu dokin shi kanshi ya ci tsoron zakin faja'ahu al-asad sai dokin sai zakin nan yazo ya tarar da mutumin nan ya fada a ƙasa faral fa'rijlahu sai ya daga a kafarsa laqama hal asad kawai shi ko zakin nan kawai sai sai ya kama cizon ya kama kokarin cinye kafan nan wabadarnahu sauran mutane suka kawo mishi dauki faqatan al-asada sai muka kashe zakin nan faqal lahu sai aka ce mishi ya zahara daula kai ko zahar daula ma ma'ana raf'a rijlika ila al-asadi me yasa da zaki zo ka daga mai ka mika mishi kafarka kala ra'aituha aksa ma fiya naga cewa kafar tafi komai sutura da akwai takalmi da akwai safa da akwai sulke da akwai kaza yace wa inna miska ra'asi fashajjahu inda kuwa okay fi fi rani fi rani wasaqi mauzan wal khafi ka gani ko yace akwai wato abin nan akwai sutura a jikin kafan irin kaman shield ne haka sannan akwai kuma hufi na takalmi fa qultu in amsaka adla'i kasara in na bari ya rike damtse na to zai karya mun hannu yace wa in amsaka ra'asi fashajjahu in ko ya rike kaina fasa mun kwakwalwa zai yashtagilu bi rijli ila an yafrij Allah da haka bari mu bar shi ya take cikici da kafa har Allah ya kawo mun dauki faji'ina min hudur yace fa'ajibna min huduri fikri fi zalika alwaqt yace sai muka yi mamakin ya aka yana cikin wannan tashi hankalin ya iya wannan tunanin al'adancin kana cikin tashi hankali baka iya tunani mai kyau haka yaga inda ya tinkare shi da hannu zakin zai bangaje hannayen shi ya karya shi in ya tinkare shi da fuska zaki zai ji mai rauni a fuska ko kan shi hala ya kashe shi yace to sai tunani kawai sai ya mika mai kafa kafa kuma akwai suturu da yawa a jikinta kafin ya kai kan naman kafa ita don Allah da Allah ya kawo mai dauki sai suka yi mamakin wato zurfin tunaninsa saboda in kana cikin tashin hankali baka suka yin tunani ba inda inda yanzu da mutum muna zaune ina nan yanzu wani abun wani wani kadangare zai bi inda matan nan suke ai sai hali ko har cikin ƴan mazan ma ba wanda tunanin cewa bari ya zauna inda yake har Allah ya kawo mishi dauki ƙarshe garin neman ya tsira zai ji ciwo an taɓa yin wata gobara a wani gida haka a ungon wata mata ta fito cikin dare sai da aka gama gobarar ta gane ashe daga ita sai irin siket nan ta ja shi haka zuwa saman kirjinta wasu nan kuma take neman maboya ina za ta buya bayan ta yi kamar awa biyu haka tana ihu daga ita sai dogon siket sai da ta dawo cikin haicinta ta gane ashe yadda take kwance haka ta fito kawai to galibi haka muke in ana cikin tashi hankali ba ma iya tunani malam ya ci gaba da cewa an Amir ibn Tufail daga Amir kala Amir ibn Tufail wani shine sahabi na karshe da ya rasu Abul Abu Wasila Amir ibn Tufail radiyallahu anhu yace salil khayla anni hal alaha idha adat ila ar-raw'i bil abtal min faris mithli wa hal karaha karri idha hiya aqbalat tuwa tuwakhitu tuwakhitu bil abtali في الحلق وال... في الحلق الجدل جدلي يتي ادخال اذ حال منها عارض دون عارض كثيف وابدت حد ان يابها الاذل كشفت فقناع الموت بيني وبينها واشليتها حتى تقوم على رجلي واسبت واسبت وابسطت ابساطا ابساسا بها وامتريتها فردت غرارا بالتليل وبالنبل وكان الذي يلقى الردى من لقيه وما أشبه الآجال من فارس قبلي يتي ألست بكيف الريح أول مقدم علي على رحي موت المراجعها تبلي ولك صلى الله عليه وسلم okay yace hataktu bin nasl as-sayf aqrab mushirin wala shay'a ansa bil kirami min al-qatl wannan Amir ibn Tufail kamar da muka ambata sahabi ne kuma ana cewa ma shine sahabi na karshe da ya rasu ya rasu shekara ta 110 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya dade a duniya shine yake waka shi ma jarimi ne yake cewa salil khayla anni hal alaha idha adat ila ar-raw'i bil abtali min farisin mithli ku tambayan mana dawakan nan shin akwai wani jarumi iri na wanda ya taba hawa gadan bayan su sanda ake kai farmaki idza adat ila rawi lokacin da ake kai farmaki cikin wurin da yake da tashin hankali bil abtali inda ya cika da gwaraza min farisin mithli an taba wani jarumi kamana da yahu wahal karraha karri kuma in jarumin yahu in ma shi iri na ne shin yakan kai ɗauki ya dawo ya kai ɗauki irin yadda nake yi idan hiya akbalat sanda suke tafiya gaba tuwa hitu bil abutali fil halakil jadili sanda take tafiya su da wakai tare da jarumin yana zubar da jarumai a gefe da gefe fil halaki a cikin wuyansu yana yanka wuyansu aljadili wanda yake ainihin wato zubar da jini yana yanka wuyan yana zubar da jini yace izhala minha aridun duna aridin kasifin wa abdat hadda an yabi hal udri yace a lokacin da takobin da ke rike da a hannun jarumin hala minha aridun duna aridin duk inda ya juya da ita sai ya ji tana cin karo da wasu abubuwa wato tana cin karo da wuyaya tana fita tana tana tana sare su kafifin wuyayan masu kauri wa abdat hadda an yabi haludin kuma damtsan shi shi yake nuna kaifin takobin karfin damtsan shi da yake kai sara shi yake nuna cewa takobin tana da kaifi yace kashaftu qina almauti baini wa bainaha dawakan nan na yaye musu duk wani hijabi da ke tsakaninsu da mutuwa sun ga mutuwa ido da ido ni ina kan dokin yace wa ashlaituha hatta taquma ala rijli yace kuma na ainihin wato karkashe mutuwan nai kaca kaca da ita hatta taquma ala rijli hatta kasa tsayawa akan kafarta wa asbattu wa absattu ibsasan biha wamtaraituha yace kuma mun yi karo da karo ni da ita absa bi ma'ana mun yi muwajaha ni da ita wamtaraituha kuma nayi ja'in ja da mutuwa yace fadirtu ya kuma haka na juyo fadarrat ghiraran bitalili wa binnubli yace kuma haka aka dinga mun ruwan kibau kibau da da sara da suka wa kana allazi yalqarada mallakitu amma dai karshe wanda muka karo da shi din to shine fa yake mutuwa ba ni ba wa ma ashbaha al'ajala min farisin qabli yace ba abin da ya kai kama da mutuwa fiye da waɗannan jaruman da nake gani a gabana da na gansu kawai na ga mutuwa ne waɗannan gasu ga wanda mutuwa ta iso gare su alastu bi faifin rihi awwala maqdani ala ala ala rahayi mautin marajiluha tagli yace alastu bi faifin rihi ashe ba ni ne wanda nake koro musu iska awwala maqdamin a farkon zuwanta ila rahayi zuwa ga ila rahayil mauti zuwa ila rahayi mautin zuwa ga wata anguwa ko wata farfajiyar mutuwa marajil hatagli wanda abin nan ɗinta wato bugun zuciyarta yana yana yana hawa yana sauka wato ita kanta mutuwa ta riga ta firgita da sha'anin aikin da ta ga ina yi yace hataktu bin nasr as-sayfi aqraba mushirin wala shay'a ansa bil kiram min al-qatl yace na sa nasl as-sayfi kaifin takobi na na sa da shi na yayyanka aqraba mushirin mafi kusancin mutumin da ya kwana kusa da ni bai bacci ba wala shay'a asna bil kiram min al-qatl babu abin da yafi dacewa da manya irina fiye da shi ta kashe kananan mutane a wurin yaki wa kala mu'alliful kitab to ya gama kawo na mutane shi ma zai kawo nashi yanzu shi Usama ibn Munqid sai yace ga nashi shi ma yace sa'an fi kuma sa'an fi kuma li fi tisabi makarin aishu biha ba'da al-mamati mukhallada wa as'a ila al-hayja'i la arhabu rada wala atakhan atakhasha amilan wa muhannida bi kulli fatan yalqal maniyata basiman كأن له في الموت عيشا مجددا فإن نلت ما أرجو فللمجد ثم لي وإن مت خلفت الثناء المؤبدا yace sa'un fi kumali fi iktisabil karami makarimi yace wallahi zan ce da dukiyata gaba daya dan ne saman samun daukaka da daraja aishu biha ba'd al mamati mukhallada wannan darajar zan ci gaba da rayuwa a cikin ta bayan na mutu amma darajar ta wanzu wa as'ailal hayja'i la arhabu rada kuma zan tafi da kaina zuwa fagen fama shine alhaija inda ake jin hayaniyar mayaka la arhabu rada bana jin tsoron yaki bana jin tsoron mutuwa wala atakhasha amilan wa muhannada ba kuma na jin tsoron wani wanda yake rike da takobi ko wanda yake mayaki bi kulli fatan yalqal maniyata basima yace ka anna lahu fil mauti aishan mujaddada yace ni dinnan na iya gamuwa da duk wani matashi wanda zai gamu da mutuwa yana murmushi wato duk wani soja zai zo fagen fama amma babu tsoro a fuskar shi yana murmushi ne ma kamar ka ce bayan mutuwa akwai wata sabuwar rayuwa da zai fa in niltu ma arju in na samu abin da nake so na nasara falil majdi thumma li to wannan nasarar ta ɗaukaka ni ta ɗaukaka ta ɗaukaka ni wa in mittu in kuma an kashe ni khallaftu sana'al mu'abbada to zan bar abin yabo a bayana har abada za a dinga tana cewa ni jarumi ko in ci nasara in samu ɗaukaka ko a kashe ni a dinga ambatona wa qala zaidun aqulu li abdi jarwalin id asartu li abdi jarwalin id asartuhu asibni wala يغررك أنك شاعر أنا الفارس الخام الحقيقة والذي له المكرمات واللها والمآثر وقومي رؤوس الناس والرأس قائد إذا الحرب شنتها الأكف المسائر ولست إذا ما الموت إذا ما الموت هوذر ورده وأترع حوضاه وجم وجمج ناذر biwaƙafatin ko biwaƙafatin tafshal hutufa tahayyu'an tahayyuban yuba'iduni anha min al-qubbi damir damiru walakinnani agshal hutufa bi sa'adati mujaharatan innal karima mujahir wa arwa sinani min dima'in azizatin على أهلها إلا يرجى الأناسر زيد wannan zaidu dan ɗaya daga cikin ahlul baiti ne wani jarumi ne shi ma zaidu yake cewa aqulu li abdi jarwal na ce ma bawa na wani mai suna jarwal idza wannan izni a sanin kasida iz asartu lokacin da wato na kama shi ya zama bawa na ce da shi asibni wala ya garurka annaka sha'ir na ce mashi kamuni kamun abin da nake so kamun ka dace da yadda nake so ka yi abin da ya kamata wala ya garurka annaka sha'ir kar ka dinga wato shiga rudanin cewa kai ma fa ka iya waka kai ba kai ne ba an alfarisul hami alhamil haqiqati wallazi lahul mukramatu walluha wal ma'asi yace ni ne mahayin nan na doki alhami wanda yake horarre alhami alhaqiqati wanda haqiqanin al'amari fa yahu wallazi lahu almukramat wanda kuma yake da halaye na girma walluha yake da kuma wato shirin yaki wal ma'athiru yake da kuma tarihi mai kyau wa qaumi ru'usun nas wa ra'su qa'idun yace kuma jama'ata shawa kenan ko ahlul baiti sune shugabanni cikin mutane war ra'su qa'idun abinda ake nufi da shugaba kuma shine jagora a ina idal harbu shannat hal akufful masa'ib a lokacin da hannayen mutane suka fara jawo yaki yadda mutane suka fara daga takubban su tosho dangin mu sune shugabanni sune komandoji walastu idza mal mautu hudira wirduhu wa utri'a hawdahu wajin mihanabir biwa kafatin ya ce ni ba mai tsayawa ba ne lokacin da za a ce ga mutuwa an ga inda ta bi ga hanyarta hudura wurdu an tare hanyarta wa utri'a haudahu an kuma kada kalankuwa a bakin tafkinta wajin mihanabir wato masu kallanta kuma sun shirya mata biwa kafatin to ni ba mai tsayawa ne in ja da baya ba yakshal hutufa ko wanda yake tsoron ya ga ƙarshen rayuwarsa ba ta hayyuban wai ko in ji ta muna kwarjini yuba iduni an haminal ƙubbi damir ce wai wani horarren doki na haushi na guga da gudu ne baya ni ba mai guduwa ba ne walakin na ni agshal hutufa bi sa'adati yace amma zan shiga in kutsa cikin wurin da ake mutuwa a yaƙi da hannuna riƙe da takobina mujaharatan na mai bayyana kaina ina cewa gani nan ku taho inal karima mujahid karimi baya buya yace wa arwi sinani min dima'in azizatin kuma wato zan shayar da kaifin takobina jinan naki masu daraja ala ahliha masu daraja a gun masu su idla yurajjal ana siru domin ba a fatan wato samun abu mara daraja a wurin yaki وقال علي بن الحسن عليه السلام سيدنا علي عليه رضي الله عنه يناتي ودنسا الحسن دان علي رضي الله عنهما لا تدعون احدا الى المبادره لا تدعون احدا الى المبارزه kar ka sake ka dinga kiran wani ka ce ka fito mu yi yaki daya da daya almubaraza fa in du'ita ilaiha fa ajib kai kaga fara kira amma an kira ka an ce a zo a yi to ka amsa fa inna da'i ilaiha bagin mai saurin kira zuwa ga mubaraza galibin shi zaka ga azzalimi ne wal baghi masru'un azzalimi ko abin kayarwa ne shi ake kashewa to karka kira kai amma an kira ka ka amsa sai ce wasa'ilatin bil ghaibi anni walau ra'at muqara'ati bil qara'atin abtala tala nahi buha idza man taqaina kuntu awwala farisin yajudu bi nafsil asqalataha dhunubuha yace wasa'ilatin wa rubba sa'ilatin kenan so da dama akwai wata mace da kike tambaya bil ghaibi annisan da bana nan tace wai ina wana ne walau ra'at muqara'atil abtala da ta ga yadda muke gwabzawa da jarumai tala nahibuha to wannan begen da take nawa da ya karu idza maltaqaina kuntu awwala faris yajudu bin nafsin athqalat hadhunuha idan muka fadu ni ne farkon mahayin da yake bada kyautar rayuwarsa rayuwarsa nan take cike da zanubai nafi kowa san ga cewa an kashe nayi shahada duk waɗannan waƙoƙin yana kawo su ne don nuna mana jarunta irin ta larabawa a zamun na mabambanta daga cikin abin da larabawa suka shahara da shi dama akwai jarunta kuma suna zargin rago da malalaci wa nabi hatim bin razi kana samitu ubadat ibn sulaiman al-marwazi yaqulu kunna fi sariyatin ma abdullahi ibn mubarak al-imam abdullahi ibn mubarak rahmatullahi alayhi malami ne cikin malaman musulunci kuma jari ne cikin sojojin musulunci kuma attajiri cikin attajirai Allah ya hada mishi duka waɗannan abubuwan guda uku to wata rana an je wani yaki da shi fi biladin rum a ƙasar turawa fa dakhala fa kharaja ilayhi rajulun فصادفنا العدو فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا الى البراز sai muka da wasu abokan gaba kafirai sai wani ya fito ya ce a zo ai mubaraza fa kharaja ilayhi rajulun fa qatalahu sai wani cikin musulmai ya fito sai ya kashe kafirin nan thumma kharaja akharu minhum fa qatalahu wani ya ƙara fitowa musulmin nan ya kashe shi thumma akharu fa qatalahu na ukun ya ƙara fitowa shi ma aka kashe shi ثم خرج إليه فطارده فطعنه فقتله sai wani ya ƙara fitowa na hudu sai ya sake bin shi ya sake kashe shi ya kashe mutum hudu kenan shi kadai fazdama ilaihim nasu sai mutane cikin musulmai aka taru akan shi ana helin ɗinsa fa idza huwa yalfamu wajhahu bi kammi sai aka ga ya rufe fuskar shi da abin nan haka da da da habar rawanin sa fa akhadtu bi tarfi kammihi famadattuhu yace sai na kama bakin haɓal abin nan rawanin sai na ja na cire dan mu gane waye inji mai bada labarin Abdul ibn Sulaiman kenan yake bada wannan labari yace fa idza huwa Abdullah ibn Mubarak ai sai naga ashe malamin nan ne fa qala wa anta ya aba amrin mimman yasha'u alaiha sai ce alaga ta malam dama kai ne kuma kake irin wannan jarantar ashe ba a wajen katu kai aka san ku ba mana dan kana ustadu kaka zama talababuwa kenan zama ko ina akwai ka wa qala qatari ibn al-fujaa wannan mawakin qatari ibn al-fujaa wani wani babban bakhawarije ne amma jarimi ne iyakar jarimi ana buga misali da jarantarsa yake cewa qulu la hawa qad tarat shu'aan alal abtali wai haki lam tura'i fa innaki law sa'alti hayata yawmin سوى الأجل الذي لك لم تطاعي فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود المستطاع ولو وما ثوب البقاء بثوب عز فيطوى أن أخي الخنأ يراعي سبيل الموت منهج كل حي ودائيه لأهل الأرض دائي ومن لا يكتبد يسأم ويهرم ويفدي به الزمان إلى انقطاعي wannan waka an ce yana yin ta ne ya tsaya a bakin inda za a yi yaƙi to sai zuciyar shi ta raurawa ya ji tsoro to shine sai yake muhatabar zuciyar ta zuciyar yana ce mata aqulu laha ina cewa zuciyata wa qad sarat shu'aan a lokacin da ta tashi ta muta miƙe ta tsorata tsigar jikinta ta tashi min al-abtari da ta ga jeran giyar jarumai sai na ji na tsorata na firgita sai na ce mata wai hakilam tura'i kai canki yake zuciya lan tura'i wallahi ba za a kula da wannan tunanin naki ba zan biye miki ba fa innaki law sa'alti hayata yawmin da zaki roƙa a baki rayuwa ta wuni guda siwal ajalin ladhi laki lam tutsayi a ƙara miki wuni guda akan shekarun da Allah ya iban miki da kwanaki ce wallahi ba za a baki ba fa sabran fi majalil mauti sabran haka yake zuciyata ki hakuri ki hakuri a wannan fage na mutuwa fa ma nailul khulud bi mustaqai neman ki wanzu a duniya ba abu ne da zai samu ba baki taba wanzuwa a duniya wa ma thawbul waqa'i bi thawbi izzin kuma tufafin neman dawama a duniya ba tufafi ne na daraja ba fa yutwa an akhil khana'il lirai da haka ana nade shi daga barin duk wani mutum wanda yake neman dawama dan uwan sam dawama a rayuwa bai da tufa da dawama sabilul mauti manhaju kulli hayyin tafarkin mutuwa shine hanyar da kowane mai rai ke bi kowane mai rai sai ya mutu wada'ihi li ahli ardi da'i kuma mai kiran mutane zuwa ga su mutu sai ya kira kowa a duniyar nan ba zai kyala kowa ba wa man la yaktabit duk wanda ya la ya atabit duk wanda yake zai ya ɗauki takobi ya rataya ya tafi wurin jihadi yes am to zai gaji wa ya haram kuma har ya tsufa ya ratattake duk wanda zai ta gujewa inda zai mutu ya ƙi duk abin da zai mutu to ƙarshe dai zai tsufa ya tsufa ya gaji da rayuwa wa yufdi bihi zamanu ila inqita'i kuma dai yau da gobe sai ya mutu din bayan ya gaji da rayuwa ba zai iya wanzuwa a rayuwa yadda yake so ba qataribul fuja'a kenan wannan ya gama da labarin jarintan nan na san ba a san shi ko saboda yanzu lalaci ya mana yawa mun riga waradina bi zar'i ba ma san magana yaki ko jihadi mun musan da ai ta tara kudade da da da da da dukiyoyi da ciniki da kasuwanci da noma da kiwo yanzu shine damuwar mu kamar da annabi ya faɗa ba ma san labarin jarinta kaga da ake ta yi kowa ya murtake fuska kamar yana jin yunwa Allah ya kyauta babul adab za mu tsallaka tun da lokacin bai kure ba zuwa ga babun da ke magana akan ladubba wato ladubba waɗanda ake kula da su a cikin rayuwa qala ibn ata'ir rahimahullahu al-adabu al-wuquf ma al-mustahsanat ko lokacin sallah ne wala ina gara tsaya ya sallah ko ko dai sai an kai yadda da kuwa gani kar tun mun yi sallah mun matafiya ne kan kan mu takurawa mazauna gida ayi hakuri jama'a kan karasa sai mu sallah to bari mu karasa sauran minti biyar to ya yi insha Allah saura minti 10 yace wa qala ibn ata'i rahimahullahu al adab al wuquf ma al mustahsanat abinda ake nufi da ladabi shine a dinga tsayawa akan ababe waɗanda suke ababen kyautatawa wanda za a gani a ga abin mai kyau faƙila wa ma ma'ana aka ce mai kake nufi kala an tu'amila Allah ta'ala bil adabi sirran wa alaniya ka mu'amalacin Allah da ladabi a fili da a ɓoye fa idza kunta kadhalika kunta adiban wa in kunta ajamiyan idan ka iya haka to ka zama mutum mai ladabi koda ko a ce babawa ne kai wanda baka da fasaha zama kana iya mu'amalantar al'amarin Allah da girmamawa a fili da aboye ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye mutunci da alfarmar sha'airullah wa an jurairi rahimahullahu qala منذ 20 sana ma madattu rijli waqta julusi lil khalwa fa inna husnal adabi ma Allah ta'ala aula yace fiye da shekara 20 in na zauna al khalwa nan abin da yake nufi inda yake zama shi kadai yayi tasbihi ya salati ya istighfari kamar galibi mutane suna yin wani ɗan ƙaramin musalla a cikin gidansu ko ɗan mihrabi haka wanda suke zama su yi ibada a wajen kaga kamar yadda idan kana zaune cikin manya kamar ka je gaban sirkai ko gaban malamai ko shugabanni ai yana daga cikin ladabi in ka zauna ka tankwashe kafa kar ka miƙe kafa ka ko dan ka miƙe kafa kamar kana zama ne na nuna isa na cewa kai ma isasshe ne yace in ya zauna a wannan wurin duk da fa ya halasta yi haka din bukhari habbabi yayi akan halascin miƙe kafa a masallaci a cikin sayyid bukhari yace amma yana jin nauyi da kunya Allah bai yi miƙe kafarsa sai ya tankwashe ta ko da shi kadai ne a wajen yace ta'allam ta'allam falaysa al-mar'u yukhlaqu 'aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu fa in na kabiral qaumi la ilma indahu saghirun idza summat alayhi al-mahafil wala tarda min aishin bidunin wala yakun nasibaka irsun qaddamathu al-awa'id yace ta'allam tsaya ka koyi ilimi falaysa al-mar'u yukhlaqu 'aliman ba wanda aka halice shi da ilimi ko gan shi da ilimin shi koyayi zaka in kana so kai ma ka je ka koya karka ce ai kai ba a haife ka da shi ba baka gada ba walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilin jahilu ma'abocin ilimi ba ɗaya yake da wanda yake jahili ba fa inna kabiral qaumi la ilma indahu yace kaga in aka samu wani babba a cikin mutane wanda bai da ilimi saghirun ya zama karami idza summat alaihi almahafil idan da za a koda ko za a tara mishi duk taron wasu darajoji to sunan shi karami walatar da min aishin bidunin karka yadda ka rayu cikin cikin babu dunin cikin babu wala yakun nasibuka irfun qaddamatul awail kar kuma kace kana jiran rabanka na gado ne kawai tashi ka nema kar ka jira sai wani ya mutu abin magado wa kana yuqalu ana cewa min husnul adabi alla tunazi'a man fawqaka wala taqula ma la ta'lam daga cikin kyakkyawan ladabi kar kai jayayya da na sama da kai abinda muke faɗa da zuwa farkon darasin jayayya ta yi yawa cikin mutane saboda mene saboda ta'alum shiga rigan malanta ga wanda ba su isa su malanta ba da yawa da aka sai zama akwai ta'alum da musu da manya da suka fika wala taqulu ma la ta'lam daga cikin ladabi karka faɗa abin da baka sani ba wala ta ta'ata ma la tanal karka shiga abin da ka san baka same shi ba wala yukhalif lisanuka ma fi qalbika kar kuma ka bari harshen ka ya dinga faɗan abin da ya saba da abin da ke cikin zuciyarka wala qauluka fi'lak kar kuma maganar ka ta saba da aikinka wala tada al'amra idza aqbala wa tatlubuhu idza adbara kar kuma sanda abai tun karo ka ka bashi ka kauce sanda kuma ya bar ya barka ka zo kana neman sa akwai abin da lokacin da ya kamata ka yi shi baka yi ba sai ya kubuce maka kuma ka zo kana neman shi to wannan zai zama maka asara kenan da bata lokaci ويقال من أدب صغيرا قرت عينه كبيرا من أدب صغيرا وند ديا من أدب صغيرا وند يسام لدبي تين يارو قرت عينه كبيرا توزي ذما إذن سياما سدائي سندي جرما ومن أدب ابنه أرغم أنفا أدوه duk wanda ya lantar da ƴaƴansa to ya huta daga sharrin makiyansa yakon su ne sharri su aibata shi su ce ayyan shi ba mutanen kirki bane to ya fita daga wa kana yuqalu man qa'ada bihi hasabuhu hada bihi adabu wanda dangantaka sa tai kasa da shi to kyakkyawan ladabin shi zai daga shi ko baka da wata dangantaka ta azo a gani kai ba dan kowa bane amma kana da ilimi kana da ladabi kana da mutunci sai ga wannan ya dauka rayuwarka da matsayinka wa kana yuqalu arba'atun yasudu bihal abd abubuwa guda hudu suke mai da mutum ya zama shugaba ya zama jagora al ilmu wal adabu wal fiqhu wal amanatu ilimi da ladabi da fahimta addini da kuma riko da amana wannan suna mai da mutum ya zama babban mutum wa izul mu'mini istighna'uhu anin nasi darajar mumini shine ya wadatu daga abin hannun mutane kana so ka samu daraja cikin mutane to ka wadatu daga abin hannunsu kila lil hasan al basri rahimahullah kad akthara an-nasu fi ilmi al-adab fama anfa'uha ajilan wa afdaluha ajilan kace Allah shi gafarta malam mutane sun yawaita magana akan ilimin ladabi da biyayya ilimin tsari to wai menene amfanin shi na kusa da amfanin shi na nesa faqala attafaqu fi ad-dini فإنه يصرف إليه قلوب المتعلمين abinda ya fi shi abinda ya maka amfani nan kusa shine ka koyi ilimin addini ka fahimce shi to wannan zai sa masu koyan karatu dalibai su juyo zuwa ga bukatuwa zuwa ga abinda yake wajenka wazuhud fi dunya sai kuma gujewa duniya fa innahu yuqarribuka min rabbil alamin wannan kuma zai kusantar da kai ga Allah ubangiji wal ma'rifatu bima lillahi ta'ala alayka yuhyika kamal al iman kuma ka san abinda Allah ya daura maka abinda Allah ya daura maka na wajibin da ke kanka to wannan kuma zai raya maka zuciyarka ya sa mata cikakken imani ina ganin bari mu saurara na algatu malam saboda mun kai minti 50 din alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi